على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المعدل والتألف لنا وتنتهي لنا بظهر
يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون نعم ya uzkur tuna ya mataki kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo su jadila an nafsa tana kokarin kare kanta ai la yuhimmu la yuhimmuha ba abin da ya dame ta gairuha in ba garanta ba wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama na'am yawa wato fa za a cika ma kullu nafsin kowace rai da za a ma amina sakamakon abin da ta aikata wa musu la yuzlamuna ba za a tauye mata shay'an wani abu ba وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا ألا يا سنيا والمثال جاءكم مثال قرية وتعالى قرية هي مكة إتشي مكة والمراد أبن في أهلها متانا مكة كانت آمنة تعلم أن تتا min algarati da kai daga kai hare-hare la tuhaju ba a motsa ta fitina a cikinta ta zama mutmainatan amintacca la ya taju mutum baya bukatuwa ilan intiqali zuwa tiratuwa an ha daga barinta lidikin ko dan wani kunci aw khawfin ko ni tsoro na ba kawo hari ya ci harizqa kuma abincinta yana zo mata ragadan a yalwace min kulli makanin daga ko ina yana fito musu to maimakon su gode ma Allah fa kafara sai suka butulce bi al'umillahi da ni'imomin ubangiji ya suka butulce ma ni'imomin ubangiji bi takdibin nabi saboda karyatawa annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka yi sun nuna ba su gode ma Allah ba dama godiya ga Allah ka girmama inda ni'ima ta fito maka shine ka gode ma Allah ba za ka Allah shi ku Allah ya ɗanɗana mata libasul ju'i wato yunwa mai kewayewa ko ina da ko ina kamar yadda mutum zai sa tufa in ka sa riga ai ta kewaye ka ko ina da ko ina ko to haka yunwa ta kewaye su ko ina suka shiga fa kuhidu aka yi masu fari saba na shekara bakwai sannan aka jarrabe su wal khawfi da tsoro bisa rayan nabi da kai har-haren annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faru ne bi ma kanu saboda abin da suka kasance yasna'una suke aikatawa ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول غاسكو منذ يازو مس منهم cikin su Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fakazzabu suka karyata shi fa ka dawo mal azaba azaba ko ta kama su ay alju'u yunwa wal khawfu da tsoro wa musu zalimuna suna masu zalunta kawunan su فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون fakulu ayu almu'minuna ku kuma mu'minai kun ji abin da waɗanda Allah ya ma ni'ima suka fitilce kun ji abin da ya faru gare su to ku mu'minai ku ce min ma razaqakum Allah daga abin da Allah ya ba ku halalan halal dayiban mai daɗi washkuru ku nemi ku gode ma ubangiji ga ni'imatan lahi ni'imar da washkuru ku gode ma ni'imatan lahi ni'imar Allah in kuntum in hukun kasance ta abuduna kuna bauta ma iliyahu shi kadai to ku ci ku sha ga ne ku ci halal ku sha halal ku sa halal to shine zaman ku lafiya sai ku gamu da Allah lafiya ba ta shi hankali amma da ka ci haram to dama ka hada ka nemi fitina a kanka ka jafa kanka fitina ka nemi fada da Allah to ko addu'a kai Allah zai karba saboda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa yana faɗa abin sai ambace wani mutum wanda yake yana ɗaga hannunsa zuwa sama yana ya Allah ya ubangiji kai man kaza kai man kaza annabi ya ce amma ga sha abin da yake ci haram ne abin da yake sha haram ne kalacin shi ma haram ne tuba ma da yake ɗaura haram ne annabi ya ce ta taya za a karɓa mu wannan addu'a to da haka cin haram yana jaza ma mutum rashin karɓa addu'a kai ko wani ba wai ka yi ka roƙi Allah ya ce ya ƙi ansa ba in haramta ya ma dumu dumu ko wani ka ce ya roƙa ma Allah Allah bai bari ta ka karɓo saboda ka da bai bai hanyoyin da rahama da ke tsakaninka da ubangiji to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk tsokar da ta tsiro daga wani abu na haram to mafi cancanta a kai ta wuta sanin ko a mai da haram ita ce halaɗin yanzu da ne ake tsoranta ana ta halal na haramun na bin mutane suna gudu to yau ko suke gundin ta a guje ta shige rami su zai haka rami su kwakulo ta
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا آد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة إياكا أبنجد يا هرم تامكو تموشيني والدم دهن تاوية ولا من خنزيري دناما ألدي وما وهلا سيابون دا أكتاق مريا لغيرهن لغير الله أكتاق مريا ودن ينكنسا دسونا ونن الله bihi da wannan yanka wannan abun to shi ma mun haramta muku cin shi ba ma na tsurra amma duk da haka duk da mun hana muku wanda duk ya matsu gaira bage in dai ba mai azalimi ba azalimi bane wala adil ba mai musulmai shishigi bane to fa inna allaha ghafurur rahim abun da yace an yafe mashi waɗannan da muka lissafo waɗannan in halin larura ya gitta ma ta yunwa ba yanda za ka yi ba ka da inda ba duk dubara ta ƙware maka to kai karo da ɗayan waɗannan yi gaba da shi malamai sun ce kama yi guziri ka je kai ta can abinka ka san mushe ne ka gyara abinka ta tas ka je ba ke inda wahala ta jayi ka je da shi in ko wahala ba ta jayi ba haka ga bayan shi da lahiya ne kamar ka ci halali ne ya ga wajen rahama ubangiji amma fa in hitarka ba hitar zalunci ba ne ba ka je ka zalunci wasu ba ne ko ba ka je kai ma waɗansu shishigi ba ne ko tara hanya ko wani abin da dai shari'a ta ce to wannan in kana da wannan sai dai ka mutu da yunwa ba ruwan Allah da kai wallahu la yuhibbu zalimin Allah ya ce ko mai fassara ya ce ai ma'ana yana ma'aza yana ma'azzalimai uquba azaba to tana daga cikin wannan uquba duk yadda hali mutum in dai mutum azzalimi ne duk halin da ya shiga to ba ba shi dama ya ci waɗannan abubuwan ba sai dai ya mutu ba ruwan Allah amma in ba ka da ba ba zalimi take ba ka zalunci ba ruwanka da zalunci hali ya gita ma ɗauka ka yi gaba da shi ba komai lafiya lau ne ka ce ka ko na wannan mutum ya sai ya nisanci zalunci amma fa inda arziki amin dan girma amin
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يبترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا كدين فدي لما تصف ألسنتكم قابلنا هرسنا كي صفا تاوى ayyali wasu alisuna cikin saboda suna tawa harsunan ku ku rika alkazuba ƙarya ku rika cewa haza halalun wannan halal ne alhali Allah ya ce haram ne kai ka ce haram ne wa haza haramun wannan haram ne Allah ya ce halal ne kai ka ce haram ne to ku daina haka nan ai lima lam yuhillahu lima lam yuhillahu Allah ga ku daina haramta abinda Allah ya halatta wa lam yuharrimu ku daina haramta abinda Allah ya halatta can abu ku daina haramta abinda Allah ya halatta ku daina kuma halatta abinda ya haramta litabtaru dan ku kira alkadhiba ƙarya alallahi ga Allah bi nisbati zalika da danganta haka ilayhi zuwa gare ku ce ai Allah ne haramta bai kuma haramta ba ai Allah ne halatta bai kuma halatta ba innal ladina kaga waɗannan yabtaruna alkadhiba da ke ke kiran ƙarya alallahi ga Allah la yuflihuna ba su yin arziki mata'un qalil wa lahum azabun alim lahum mata'un qalil suna da wani jin dadi a duniya dan kadan ولهم في الآخرة الآخرة كوسلا عذاب عذابا أليم من رددي وعلى الذين هادوا وحرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا من حرمت أبن مكرنت عليك قريك من قبل قبان mun karanta wato mun haramta alallalin hadu akan yahudawa to mun karanta masu mun haramta masu abinda ya zo nan ga abinda ya gabata fi ayata a cikin ayar wa alallalin hadu haramna kullu zizufrin ila akhirah har zuwa karshen ta mun haramta ma yahudawa duk abin da ke da kumba to an hana bai yahuda ya ci shi kaga suka ji kenan ko yayi kumba gare su ko su an gwagi duk tsuntsu da yake na an hana shi an hana su cin shi ka ga naman da ya kone daɗi naman tsuntsaye to an haramta mun saboda rashin mutuncin su wa ma zalamnahum ba ma zalunce su ba bi tahrimi zalika da haramta haka walakin sai dai kanu sun kasance yazlimuna anfusahum suna zalunta kawunan su ne birtikabil ma'asi saboda haye masabe sabe almujibati mai wajabtawa zalika ga haramta masu abin da yake mai daɗi ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك سنة وبنجزنك للذين عملوا السوء قولا ننسى درسك أيكة ممونة أي شركة شركة bijahalacin da rashin sani sun matabu da suka sannan kuma suka tuba min ba da zalika bayan haka wa aslahu suka kyautata amalahum aikin su wa inna rabbaka ubangijinka lagafurun mai yawan gafara ne lahum gare su rahimun mai jinkai ne bihim da su min ba da bayan wannan jahilcin aw tawbatu koko bayan sun tuba إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم إبراهيم كان أمة جاغورا كان جاغورا أي إماما شغبا قدوة جاغورا جامعا ميتارا ولخسال الخير كتبيع الخير قانتا ميبيغا الله قانتا لله ميبين أبنجدي ne da hanifan ko mai karkacewa ne ai ma ilan mai karkata ne daga duk bari daga barin wani addinin da yake karkatacce ila dinin qayyim zuwa ga addini madaidaici walam yakun minal mushrikin bai taba zama cikin mushrikai ba shakiran li an'ami ijtabahu wa hadihu ila siratin mustaqim shakiran sannan ko mai godiya ne li an'umihi ga ni'imomin ubangiji iltabahu ubangiji ya zaɓe shi wahadahu ya shiryar da shi ila siratin zuwa hanya mustaqimin madaidaici wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin wa atainahu hasanatan mun ba shi kyakkyawa fid dunya anan duniya hiya sana'ul hasani shine yabo mai kyau fi kulli ahlil adiyan cikin dukkan ma'abuta addini babu wani addini da zaka ji yana yana zagi ko yana jin annabi Ibrahim wa innahu shi annabi Ibrahim la min salihin kuma zai ta cikin mutanen kirki fil akhirati al akhira allazina lahum darajatul ula wadanda suke da darajoji madaukaka ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ثم وهينا سنة مكي وهي إليك غريك يا محمد صلى الله عليه وسلم أبن مكي ما وهي أن اتبع كبي ملة إبراهيم الدين النبي إبراهيم hanifan wanda yake madaidaici wa ma kana shi ibrahim bai kasance ba minal mushrikin cikin mushrikai karrara ya maimaita ne raddan dan raddi ala zamil yahudi bisa raya wa yahudawa wannan sara da turawa annahu cewa wai da yahudu da turawa ala dini suna kan addinin annabi ibrahim ne Allah ya ce ƙarya kuke ba kan ba kan addini su kuke ba إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جعل السبت إياك أن سنع سبر ai furida ta'zimuhu an wajabta girman asabar girmama asabar ga yahudu alal ladina ikhtalafu akan wanda suka yi sabani fi cikin ranar asabar ala nabihim bisa annabin su wa hum yahudu sune yahudawa dalili kuwa umiru an umarce su an ya tafarragu su kakkaɓe duk wani aiki lil ibadati dan yin bauta yau juma'a ta ranar juma'a faƙalu suka ce la nuridu mu juma'a ba ce mana ba waktar sabta sai suka zaɓi ranar asabar to tunda sun zaɓi ga wanda Allah ya zaɓin da Allah ya masu suka ce ba shi suke so ba sai nasu zaɓi to an koma ga nasu zaɓi amma amma sai aka fashuddi da alayhim sai aka tsananta a gare su fiye a cikin asabar din nan wa inna rabbaka ubangijin kala ya kuma zai yanke hukunci bai nan tsakanin su yawmal qiyamati ranar qiyama fi ma kanu cikin abin da zai kasance yaktalifuna suke sabani fi cikin sa min amrin min amri na lamarin asabar da an yi fi ba'i'a shine ya baiwa mai biyayya lada wa yi wa'azibar asiya ya azabtar da mara mai sako binta haki hurmati don keta alhormar wannan rana ta asaba ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ودعو الناس يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم ككرا متاني يا محمد إلى سبيل ربك زوا أتفرك أبنجزن كدينه شنع دينسا بالحكمة الحكمة أي بالقرآن القرآن والموئزة الوأذي الحسنة ميكو أي مواعظه وأذوذ القرآن أو القول الرقيق كوكو زنشي رفيقي كوكو زنشي ميتوشي wajadilhum sanan kai jayayya billati da jayayya da take hiya ahsan ita ce mafi kyau ka du'ai kamar kira ila Allah zuwa ga Allah da ayati da ayoyinsa wa du'ai da kira ila hujjaji zuwa hujjojin ubangiji don kai haka haka ake so mai wa'azi yayi ba ya rika kausasawa ba mai wa'azi ya daina kausasawa ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunfiru ku rika sassautawa ku daina tsanantawa ku rika yin albishir ku daina kore mutane daga rahama ubangiji inna rabbaka ubangijinka huwa alam shi masani ne bi man dalla da wanda ya bace an sabilihi daga tafarkinsa kai Allah yi ka sanin bacacce wa huwa alam kuma shine masani bil mutadina da shiryayyu bai jazim zai saka masu wa hada wannan qabla al amr kafin umurni ne bil qitali da yaki wa nazala aya ta sauka lamma kutila hamzatu yayin da aka kashe sayyidina hamza baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutila bihi aka mai mutila aka yanke shi gunduwa gunduwa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa qara'ahu alhali ya ga ya ga abin da hamza yake ciki ce wallahi na rantsi da Allah la umathilanna sab'ina minhum makanaka baba sai na kashe sai na yi ma mutum 70 mutila akan matsayinka
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين kaga fa annabi ne fa ka saka dubi matsayin annabi a wajen Allah ka dubi duk mai daraja ga annabi to ga wajen Allah yana da daraja to babban annabi ciki yana daga cikin waɗanda suka musulunta kuma suka zama har ya kai matsayin sarkin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ma kafin ya fita da ya fita daga kafirci tun yana cikin dauda ya Abu Jahal wani lokaci ya ba nan gindin harami bakin Ka'aba Abu Jahal ya zo ya dauko ya dauko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana suje yana nafila yayi sujada ya dauko abin nan din mahaifar taguwa rubabba ya zo ya jaba ma annabi a kai kuma yace kan wanda ya zo duk wanda ba kan wanda ba wanda ya sai zo cire ma annabi annabi ya zauna cikin wannan yanayi ba wata ruwa ake cikin cikin yayan shi wata ta je ta zo ta cire masa to shine shi hamza yana wurin farauta da dawowa sai labari ya kame kaji kaji kaji abin da abu jahal ya matan ɗanka kaji kaji abu jahal ya to hamza da zuwa ya je ya banke shi da buge shi da mai take garkuwa na ba garkuwa ba mai take ta hali ba kibiya ba baka ya sa baka ya buge na ji abin da kace to yana wajen maka ya musulunta ta zumunta ta taso mashi ya wulakanta abu jahal to kuma da ƙarshe ai ya aka yi ai da shi aka hita ko da ke ashe abban ne aka fita da shi to shi hamzan shi ma ai daga bayan da ya koma dai yana taima annabi abin nan karshe ya zo ya musulunta to kuma dai musulunta ya zo ya wuce kowa har ya zama sarkin yaki ai ka san wanda aka ce ma sarkin yaki ba da yake da kowa ba ai kama a ce kwamanda ne yana ɗaya da burtu to har ya kai matsayin kwamanda a cikin yaki to aka zo aka mai musula saboda me saboda a badar akwai mata abu jahal abu sufiyana mata abu sufiyana shi sai na hamza shi ya kashe ubanta to shi ne ta nemi sai ta ɗauki fansa ta je ta samu bawa wanda ake ce ma habashi ta darrabar da shi ta horar da shi yadda ake halbin kiriya yadda ba zai kuskure ba to shi ranar tun da za a yi uhudu akwai alkawalin yakin uhudu to shi ne ita in ya kashe hamza to ya biya ta ya zama ɗa aka horar da shi aka horar da shi da aka yakin hudu ya taso shi ba kowa yake kallo ba hamza yake duk inda mu hamza yake yana biyan shi duk inda hamza yake ai zai take shi da mashi da ya ce shi kuma aka daddafe shi shi ne annabi da ya zo ya gashi ya ce baba ne babana ne aka yi maka wallahi a kanka baba sai na kashe mutum saba'in kuma na daddatsa su irin yadda aka daddatse ka to ka ji ka saurari adalcin ubangiji Allah ya ce wa in aqabtum in har za ku yi uquba to fa aqibu ku yi uquba bi misli ma uqibtum da irin abinda aka maka uquba da bihi da shi daya aka kashe ma ko to ka kashe daya ka datsa da nan ka ka tsara daga nan wala in sabartum da ma za ku yi hakuri ka jira Allah ku yi haƙuri an lintukan ka ku ɗaukar sama haka muka yi so lahuwa yin haƙurin nan khairin shi ya fi lissafi daga masu haƙuri kaji fa aiki Allah fa annabi ke yi amma kaji Allah bai yarda da ai zalunci ba fa kafa sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi ya ce na ma fasa kashe kowa wa kafara ya kafara an yamini garan tsuwa da yi rawahul bazar bazar ya rawaito wannan hadisi واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر كي هقولي كتك بدا هقولي وما صبرك من سان هقولينك بي كسانتي إلا بالله سي ga Allah ai bi tawfiki da dace ubangiji ne wala tahzan alaihim kakkai bakin ciki akan kafirai illam yuminu in dan ba su imani ba lihir suka saboda yadda muka kwadayin ka ala imanin kansu san ka kaza kuda a ce su ma sun imani wala taku kakka kasance fi riqin cikin kunci min ma yamku nan kullakullan da suke ma la ta hatamma kakka da ambi makarin da makircin su fa ana nasuruka da ni zan tabbake ka gare su إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون inna Allah dan ubangiji ma alladina taqawul kufra yana tare da wanda suka ji tsoron kafirci wal ma'asi da sabe sabe walladina kuma wadannan da su hum su muhsinuna masu kyautatawa ne bi ta'ati da biyayya wa sabri da hakuri to yana tare da su bil auni da taimako wannan su da taimako to mun gama masha Allah salatul fatih
آمين الحمد لله صلى على محمد يا رب العالمين هذا alhamdulillah ya ji da sani ake mana ko ba ni da na ɗan wa malam sani na malam